الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله ذاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna litinin a ishirin da tara ga watan zulhaj hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu kenan idan a kalanda dai sun sa watan zai yi talatin to mu sani ba ko an ba da duwan ganin wata daga kansil na abu amma da yau 29 so da ka idan an ga wata yau ta ga gobe sabuwar shekara idan kuma ba a gani ba to jibiran laraba shine zai zama shine zai zama sabon wata sabuwar shekara e sabon watan muharram kuma sabuwar shekara karatunmu na bulugul malam daga masallacin marigayi alhaji hamza mai turare allah ya ji kansa da rahama wanda yake filin wuli goma a ɗan dishan yamma yau zama na goma sha biyu ke akwai ɗan uwa da ya mana tambihi ala saka masa alkhairi cewa wancan satin shi ne zama na sha biyu amma da na koma ne ta tabbu'i sai na ga cewa a lalle dai wannan din shine na sha biyu eh lissafin mu yana yana kan daidai Allah ya saka masa kai eh akwai wani karatu da muka yi ina ga ko shine na biyar to shi sai zama na kaman babu shi na gani akan Facebook din sai a YouTube to wannan ne ma sai dauke ni ga adadin bai kai ba amma da muka bi sai na ga cewa adadin ya kai wannan shine zama na goma sha biyu sannan abu na biyu akwai listik da ake sawa ga masu mu a kan kai tsaye kenan akwai link na telegram guda biyu wanda ɗan uwa sai da zarafin ibrahim tuntuwa yake ƙoƙarin karatukan nan da an yi yana ƙoƙarin saukewa ya yi kumbatin ɗinsu sannan kuma ya tura su zuwa gurup gurup to akwai gurup na whatsapp akwai kuma na telegram to ba ma sa link din whatsapp din mun kusa na telegram da abin da yasa shi telegram din aka shiga in aka sa na sha biyu nan to tun daga na ɗaya zuwa na sha biyu ko yau mutum ya shiga zai je ya tsara amma whatsapp kuwa yawwa whatsapp ko babu wannan to tunda shi wannan ɗan uwa ya ɗau gaba da yin wannan aiki to ba kuma namu kaɗai na nan makaranta yake yi ba eh akalla ta samu malamai goma ko sama da haka wanda ko adadin karatu nawa suke yi yana jira su gama ya sauke kwambatin ya tuttura to amin yanzu daga baya ka zo ka ce kuma ya dinga su ka shigo wurin yau ka ga na sha biyu sai ka ce masa da Allah su mana daga na ɗaya zuwa na na sha ɗaya za ka dinga sa yawwa za a dinga sa masa aiki da ma aka shiga link din mutum da kansa sai yi in aka yawa da kashi da wani gidan za ka gan su gaba ɗaya sai suka bi ka ɗauka da kanka ka ga baka sa shi aiki ba shi yasa ƴan uwa za ku gaba ma sa link din WhatsApp din muka fita na Telegram dan sauƙaƙe wa shi wannan ɗan uwa mai kokari mu sauƙaƙe masa aiki Allah ya saka masa alhaji a idan ba za a manta ba a satin da ya gabata mun fara wato babu da yake magana akan إزالة النجاسة وبيانها إيه باب إزالة النجاسة وبيانها babi da yake magana a kan gusar da najasa da kuma bayanin yadda ake gusar da bayanin ita najasar ke ne ce najasa saboda za mu tashi hadisin amr bin harijata ko mun kwana hadisin hana cin zakin gida luhum hurumatul aliyat zakin gida da aka hana ci aka ce na gasa ne to yanzu za mu tashi an amri bin kharija radiyallahu anhu qala ko an amri bin kharija radiyallahu anhu qala an karɓo daga amr dan kharija Allah ya kara masa yadda yace shi amr bin kharija wato sahabi ne yana da hadisai Abdurrahman bin Ghanam ya yi riwaya daga gare shi Allah ya kara masa yadda قال يتي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمنا خطبا أمنا وهو على راحلته ماذا الله صلى الله عليه وسلم ينا كم تابوتها أبن هوانسا ولعابها ميم ونن أبن هوا يسيل ينا قرن وعلى كتفيا السكافؤنا أخرجه أحمد والترمذي وصححه Ahmad ya fi hadisin da Tirmidhi ya ce hadisin ingantacce ne. To, kaɗaba na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinuna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuɗi ba amina, wa huwa ala ra'ilati yana kan taguwarsa. Wa lu'abu haniyan wannan taguwa ya tili yana kwaranyewa ala kasifayya abba kafaɗuna. To, ma'anar hadisin a tattare shi ne kuɗi ba abinda ake nema daga gare shi ya bayyana wa mutane a cikin hudubar sa abinda zai shiryar da su zuwa abinda addinin su zai gyaru duniyar su za ta gyaru haka ake so mai hudu ba ya zama abinda zai faɗa abinda zai zama akwai gyaruwar addini a ciki da gyaruwar duniya sannan ana so mai hudu ba ya zama hudu ba ta yi daidai da wato irin yanayin da ake a lokacin da 'yan kasuwa suka wasa wuka ta daga farayi na kayayyaki to abin da ake nema daga mai hudu ba ya zakkarar da su akan sauƙaƙawa mutane ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da mai sauƙaƙawa idan zai siyar ga irin addu'a da aka yi masa haka lokacin da wata zahira ta fito ta wato a cikin mata ko matan aure suke wasu abubuwa wanda suka saba shari'a to kai ne hudu ba mazajen matan nan da suke wannan ɗabi'a fa za su zo su gurfana ne gaban karan juwa a gaban ka to sai ka gaya musu saƙon nan kowanne ya je isa to ana so kada ana batu na azumi zai taho zuma a ƙarshe ta azumi kuma sai a ji mai hudu ba yana hudu ba aikin haji an bayyanta yawwa ta ka ba ba munasaba sai da haka ana so hudubar mai hudu ba ta zamo ta dace da zauyi yanayi kuma ta dace da lokaci me abin da ake ci to kai hudu ba da mutane a kan yawwa ita hudu ba sai da haka wani yawwa na irshadi da sauransu kuma ka duba ne da to ne kuma yawa ne abin da ake fama da shi a wannan lokaci ka tsaya kalla ka faɗakar da mutane akan wannan yawa to haka ake so hudu ba ta zama to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hudu ba haji yana bayyana wa mutane hukuntan hukuntan ibadar hajji abin da yake halal abin da yake haram kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya aikata a hudubar sa Amina wanda ya bayyana hukuncin hukuncin hajji a ciki gaba daya to shi wannan sahabi da yake rike da wato tabuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam na na na in in hudu ba ta amma ba ta dace da sunna ba saboda ba ta dace da munasaba ba yawwa sosai kuwa to karatun da muke so mu a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin san da biyan taguwarsa yake diga akan kafadar wannan sahabi Amr bin Harijata amma bai magana ba bai musu hakan gare shi ba bai ce matsa matsa yana cewa wani yanki yana gawa to wannan ya tabbatar da tsarkin abin da ake cin naman ba ita kaɗai taguwar ba a a da abin da ake cin naman sa to ɗahiri ne abin da miyan sa mai tsarki ne karatun iziya ce yawwa an fahimta shi ne dama wani karatun mu tun da najasa ake magana to kanan a karatun mun gane miyan taguwa da nawan abin halatta wa ci ba najasa ba ne shi na kwari ne sananne an ce an sa mana suna ne ne saboda abin yawan abin da ake zubarwa na jini kafin babbar sallah to bayan ka babbar sallah to shi ne aka sa wato gurin mina e lika tarati ma yumna an yuraqu min al-dima'i saboda yawan abin da ake zubarwa na jini bayan babbar sallah din nan sai aka sa a gurin mina a kawai da malamai suke ba saboda haka a wannan hadisi mun koyi shar'anta yin kuɗi ba a mina akan bigire wanda yake maɗaukaki don yi wa mutane bayanin hukunce-hukuncen ibadar hajji manzala sallallahu sallam ya yi hudu bana akan taguwarsa kan sama don kowa ya hango shi alaihi salatu wassalam ya isar musu da sako yawwa ba tare da damuwa ba sannan har yau hadisin ya koya mana niyan abin da ake ci to mai tsarki ne cikin ma'anar abin da ake ci dukkan dabba wanda take mai tsarki to shi ma ya shiga sannan abu na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ana yin abu ya shuru bai hana ba halarci ya nuna dalili ne a halarcin wannan abu domin abin da manzo Allah ta sala ya tabbatar yana daga cikin sunnar an bayyana a abu na hudu kokarin kwaɗayin sahabi wajen kiyaye hadisi da tsiro sahabbai wajen kiyaye hadisi da tsiron tsirato hali wanda yake game da hadisin don wani karatu ya fita ga shi ya ciro hadisin kuma ya faɗi wani yanayi da yake kai a wannan lokacin wanda ya kuma tabbatar da wani karatu yawwa to kuma a duba fa gani nan rike ta da taguwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam miyanta yana zuba amma bai kinkirin haka saboda yana cikin hidima ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh ba kinkiri ba wani abin nan saboda eh saboda tsawar yadda suke yin ladabi wa janabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma sai ya zama shirin yin hakan an samu karatu ba da haka ba ana na ana cewa to fa maliku ya ce kalmiyan kaza kaza ne abuwa ni ba ce kaza wani ya ce kaza amma yanzu ka ga ba wani ba wani magana sabani akan akan mas'ala an aisha radiyallahu anha qalat an san irin da nana Aisha Allah ƙara mata da dace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-maniyya thumma yakhruju ila as-salati fi dhalika sawbi wa ana anzur ila athari al-ghusl muttafaqun alayhi wa li muslimin laqad kuntu afruquhu min sawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan wa yusalli fihi wa fi lafzin lahu laqad kuntu ahubbuhu yabisan bi dhukri min sawbihi wani hadisi na sai da aisha Allah kara masa yadda shi ne na farko a wannan littafi a ita sai da aisha ake na bakar asidi wadda aka kubutar da ita da nassin alqur'ani girma a innal ladina ja'u bil ittiqu usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum yawa abinda aka yi mata kadin na kaji Allah ya sauko da ayoyi na kubutar da ita ta ce ita wallah ba san ta kai matsayin da za a mata haka ba ita dai addu'a take kawai ko a mafarki ne Allah ya nuna wa za Allah ta sallar ta al'amarin nan ba haka mai yawwa ita ba damuwar ta mutane ba kan kowa ya je ta faɗa ina ruwanta abinda kawai ta damu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gamsu cewa ba to ko da wannan Allah ya sani sallallahu alaihi wasallam su wayanda suke ganin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ai bai sani ba ai ka ba rashin sanin annabi ne ka sai mu ga Allah Allah yana da halaye yawa rasuli ne saboda a halin risala din nan akan aje wasu abubuwa domin a yi mu'amala da mutane ta yadda za su gane yaya hukunci yake kuma yaya al'amari yake wato Allah akbar akwai wani yanayi da in shi a shi ne za ta sallah wajen wama wato sai abin da sayin zuwa gurin ka an fahimta amma nuna da shari'a sai ta sa wani lokacin ka dan saki ka dan yi wasu abubuwa amma idan ba haka to ai shi ke nan aka cire da shari'a kuma ai saƙon risalar da za yau wanda da shari'a na duke rufe kuma suke rasa waɗannan waɗannan ilmomi to ai ita da shari'a in aka rasa ta wanda suke ruwa shi ke nan kawai su zagoyin hadisi suke duba yawwa ke sai ta rufe sai ta rufe su ja musu matsala ita shi ko ibnu taymiya abin da yake kukan zo guri na yake na kan ga wasu alamomi a idanuwan amma ba na muku zan na kan gano kun yi wasu abubuwa amma kun mu ba zan faɗa ba wannan alwajirin su yake a kai tarwa ibnu al-qayyim sai ya ce masa to ka din da zantar da mu ba in kana gaya mana mun san in mun je wani gumin koyo muna wani abu kana ganin mu hakan ba zai jawo mu kudai tetuwa wani samun istiqama sai sai ce a ai ina in kuna zuwa gura ina gaya muku abin da kuke a boye to ba ku iya hakurin zama da nisa fi guda ba kowa wa ya gane duk gudiya to ai kunya za ka dinga yi haka yake ya haka yake ne ya ce sati ɗaya ba za ku iya yi da ni ba duk za ku ku gudu kuma hakan warai kuwa akwai abu amma yawwa yawwa to kuma mala ibnu taymiya ya faɗi wannan ko balle shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam sako ne wana ibnu taymiya yake badawa ai ba zai yi a zo a nuna wa sahabbai ai mu'amalar da za ta yi ba in ana nuna maka cewa komai kake yi ana ganin ka to fa yadda ka ga zuwa haka yake ba ka gani duk abin da aka sani a faɗa ƙwarai ko akwai ƙalubale da haka wasu Allah ta sallam taron ya san kuɗutar na na Aisha Allah ya kara mata yadda amma kuma a sha'ani na risala ake akwai wasu il abubuwa da Allah zai fitar na wasu kuntar kuntar da zai fitar akan al'amarin da haka ba zai magana ba amma shi ya sani ai kuma har ma ya yi magana da take a cikin maganar akwai talmi tun kan a saukar da ayoyin fitar da ita da ya ce bayana ya kira ce dina ya ce ya kake gani akan lamari eh sai ya ce to shi abin da ya gani sai na ali damuwar da kamar alama ta damuwa ma'ana dai akwai wani abu na yanayin canji na da annabi sallallahu alaihi akan wannan lamari to shi wannan kawai yake kalla sai ta ya rasulullah ma ta ba aisha ba suna da yawa ma'ana idan wannan abin zai sa a shiga damuwa to a hakura da ita mana wani abu a kan shi abin kamar aiki ku kai ka shiga damuwa haka ba shi abin da sai amma kafin ai haka wasalin jaru ya sabbi buka amma ai akwai wata kuyanga akwai wata wannan bai kowa da suke zuwa gurinta bari rauki ne sai kana zuwa wannan ta san komai ka tambaye ta za ka gaya ma gaskiya sai ji ai sai ce da da da yace a kira Madina to Madina yaya Salama ta ce ai Aisha ba komai cikin ta sai alkhairi eh tace kawai dai akwai sha'ani na shekaru na tasowa takan sanya ko gari ko wani abu kuma su shigala da ita da ƙawayenta kuma suna wani abu ma har ko tumaki ko wani abu su zo su dinga to da ta faɗi wannan akan na Aisha haka ya tambaye shi na Umar ne ne mutum biyu dai idan ba duk ku kusa suka ba da shira maza Allah sai ya fito ce me me yasa wani mutum ne ibn dan dan Salmina kenan wanda shine ta wallahi kibra lamarin sa ya zarce yana taba iyali na wannan kaza kaza kaza maza Allah ya maganganun da yake nuna cewa kaji ake wannan nayi tun a wannan lokacin kuma shi an umarce shi ya gudanar da lamuran mutane akan zahiri ya ma fito ya faɗa ya ce kukan kawo ƙara gurina ɗaya da zama yana da gaskiya amma bai da baki ɗayan kuma ya shi ne bai da gaskiya amma yana da baki mun Allah ya ce sababin iya magana ta ɗayan tsawo haƙƙin ɗan uwansa bashi ya ce to ya sani idan na tsawo haƙƙin wani na bashi ya sani wuta jahannama na gutsuru na bashi yau wuta balbal na gutsuro na danka mata kaga a manzala sai ka kawo gunsa a da zahiri aka to idan yana aiki da irin ilimin da yake kunshi a batini na to su alƙalai yaya za su kenan da za su zo bayan sa wanda su kuma ba a mutuwa ne to na ali sai na umar yace to ku fa jama'a an nada na halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam za ka iya zuwa ka je ka yi wani abin ba daidai ba da niyya mai kyau a lokacin sa Allah ya sanar da shi cewa abin nan mai kyau ne kaza kaza ni kuma ba a yin wani abin da ya bayyana gare ni da shi zan hukunci kas ka je kai abu ba daidai ba zan kaddamar maka kuma ka zo ka yi wani bayanin da niyya ba ne ya zan da haka ni ba wahayi ake mun an fahimta to da haka akwai halaye na annabi sallallahu alaihi wanda ake bukata a san su a wani gurin ne ba tsaro kamun zai sai ce da sahabbai ma min shay'in lam akun urisuhu min qawli illa ra'aytu bi maqami hada ba wani abu da da ba a nuna min shi ba yace a inda nake yanzu an nuna min shi na gani yace har aljanna da wuta haka ne ba sa haɗa abubuwan to ai haɗa wacce take ba su wahala ba kuma komai ne yasa ba rashin zama da wanda suka yi ibada sau shi ilimin ba iya kawai a karatu ne a takarda ba. Yawwa, yawwa, sai abin ya zama ƙalubale, da za su fitarwa, za su fitarwa abin da nake so su a fahimta shi ne, shi ilimin ba iya kawai an Aisha da radiyallahu ta'ala ba iya nan ya tsaya ba. akwai wani sirri da kuma ibada take gadar da shi to ita kuma ibada ita ce ake kokawa da ita to koya za a samu sirrin duk inda aka zo wajen duk inda aka ce za a yawaita ibada to kuma shedan zai sa sigara kan sakalin su na yaki da wannan ibada sai a ce abu goma za ka yi talatin ya ɗari to koyaushe haske zai yadda aka cuɗanya da cin haram da saƙo da waye da abubuwa ga suna kuma a ce haske zai samu har da za a dinga istin baɗin ƙabiyoyi makamantan irin wannan ta zai yiwuwa wanda kuma suka za a je jin su suka shagala da ibadar ake samun hasken ake fitar da abubuwa su kuma an zage su gaba ɗaya to ma shi zaka je gurin su kuma haka ba zai yiwuwa amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gani Hujjar Budbud Sulaiman ya ce manzo Allah ya taba tsaya mana wata matsaya. Qawati na Rasulullahi maqaman fa ma taraka shay'an mimma yahdith ila qiyam sa'ati illa zakar. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Yace manzo Allah sallallahu alaihi ya taba tsaya mana wata matsaya babu wani abu fa ma taraka shay'an. Annaki rakatu ba'da nabi fa ummi. Babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faru a duniya daga nan har tashin kiyama fa kiyama. ya ce wanda ya riƙe ya riƙe wanda ya manta ya manta abin da yawa kuma saboda mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam a dan lokacin da bai wuce wani ba a tsaya wani a nan ya faɗi komai da abin da zai faru a tashi kiyama ya gaya mu da sunayen mutane da garuruwa da fitintunu da za a yi a guri kaza da guri kaza duk ya gaya mu to wanda ya riƙe ya riƙe wanda ya wani lokacin sai mun ga wata alama sai mu tuno wani karatu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba mana yau ai manzo Allah ya taba ga mana da ma wannan abun ya taba cewa za a kaza za a kaza za a to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riguna yake da su yace wato mu'amala da bayin Allah yanda za su karbi sakon Allah wata ran ya tsaya a gaba yana kallon gabas sai ku tsaya da ku gyara sauri wani gudarafanka wani kayo gaba wani ibaya wani ikala sai ce wai aka rauna kibla fi hauna wai kuna ganin in na kalli nan kawai iya nan nake gani sai ce da Allah na rantsi ruku'in da kuke da ku shuɗin ku a cikin zuciya ba a ƙuran ba eh ka ga ruku ya a zahiri ake ruku sai ku yawa sai ku to ku shuɗin ku ma da kuke a cikin zuciya wallahi ba eh ba a ƙuran mu ina gani ba kuma mutum ɗaya ba kowanne a lokaci ɗaya da ake ruku'in kowa da kushu'in kowa annan ta yi ce yana yana da aka yi ta magana yana da wai kai Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ba mu ta annabi wani shaytani ya tage wasu ta ai a iya sallah ne kawai wannan bala'i da yayi ya kai ta kuduwa wai ai a iya sallah ne kawai to a iya sallah ne an yi to ka gani sha'anin abban zawo ga sha'anin abu hurairah da an karanta abu hurairah yace yunwa ta fito da ni wallahi sai na taka guri ina da tan tudu ne a ce na wallahi guri ne saboda tsabar yunwa yace sai na daga kafa kamar zan taka guri ina da tan tudu ne yace yin taka yin zan fada shi ba tudu ne yunwa ta ta haka yace sai na fito na zauna a hanyar wadda suke wucewa yace shikenan sai ga yace abin da yasa na zauna dan su gani su ga halin da nake kira Allah in samu dau yace ina zaune kawai sai ga sai na Abubakar ya to yana tawowa sai na tsaye da shi na mai wata tambaya akan wata aya ta Qur'ani yace na san fassara na yi masa tambayar ne dan ya ga halin da nake ya gane ya abu ina Allah ya ga nan ne zai na bakar ba ya fassara mai ayat ne yau bayani ya wuce shi ko ba zai iya roƙa sa ya koma ya zauna sai da sai na Umar ya zo shi ma ya tsaye da shi ya mai tambaya wata aya shi ma ya mai bayanin aya ya ce ana haka sai ga qiblatul kulli sallallahu alaihi wa sallam sai ga annabi sallallahu alaihi wa yana tawowa yace yana kallo na sai ce fa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi yace yana kallo ya ce gane abin da yake fuskata da abin da yake zuciyata in ji sai na Abu Hurairah yace kawai sai ta ya aba hirrin ya aba ya shige gaba ya aba hirrin yace yace alhik biyun shikenan aka biyo ana zuwa mazalaka ana zuwa gida an kawo na abu aka ce an kawo hadiyar nono dan nonon da Abu Hurairah yana ganin bai zai mai kurba biyu ya tashi da shi ba manzala sai sai ce to ma sha Allah aka karbi nuna sai manzala yake da Abu Hurairah da su je suka kirawo ashabu sufati a wannan dan nuna ashabu sufatin nan su kuma gwamnati ne sai ce wallahi eh yace wallahi ba dan dai biyayyar manzala sai sallallahu ba makawa ba da sai na ciyar zuwa a dan bani dan fara kurwa ga halin da nake eh yace to yace na je na kira yace da na kira su kuma ni ne jagora to tun da ni ne jagora ba za a fara kwana ba sai an fara bi an an an an an bi su kai wani ba eh yana ganin kawai nonon nan ba da zai za a rabar ya tabbatar da zai shura ba aka jawo ta karɓi ka bi su kowa ya ta sha aka yi kowanne sai ya sha ya sha ya koyi sai a cike a sha wannan ke sha ya sha kowanne sai da sha sai magana ya ce to sai ya ki arzu la saura ni da ku ya arzu Allah sai ce haka ne sai da to biyu la karɓi ka sha ya ce to ya karɓa ya sha ya sha ya sha sai dan yi karatu da yawan zaka Allah ga zai ce ya shi zai lalai ta karfa ya karba ya sha ya sha ya sha ya sha ya ci ya rubuta da shi ta karfa ya kuma sha ya sha ya da rubu ya lalai ta karfa ya rubuta da wani guri da mun zai samu guri a cikin nan gaba ɗaya na wurin nan ya ce wallahi babu abin da ya rabu a ciki a nuna ba abin da ya ya ce shugaba alaihi salatu wassalam ya karba ya shanye rabuwa da abin da nake so mu sani a nan abu da yake fa'a dafa ma fi wa jiki wa wasu ne ya gane abin da yake fuska ta da abin da yake zuciya can masu sallah ya gaya musu cewa kushu'in su da ruku'in su ba ya koyar mata can sai na abbas ya koya kuɗi wajen matarsa ummul fadl ya zo yana zuwa yana zance ne wannan umaru shi ma ta iya kisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana koya takobi yana jira sahabbai sa abu yace da ka saba kai ne kana mai makka kai da safwanu ba kace duniya ba wanda ya dame ka iri na ba dan bashi da yake kanka da ƴaƴa mata ba kaska tafi yin kisa ga gare ni a ce ka gudu ne saboda bashin da yake kanka ka tafi dan ka san in kai kai ma ba za a baka ka fito da ba za a kashe ka za a ce kawai gudun bashi ne da gudun tsawaye ne ƴaƴa mata ƴaƴan ka yasa ka gudu wannan mu yasa ba za ka zo kai abin da za ka yi ba kuwa ne yake maka idan dai za ka yi wannan aikin ƴaƴanka sun ba ƴaƴana bashin ka kuma ya ba bashi na shine ka taho sai ce ba shakka rasul na tabbata kana zance da Allah shahadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah eh aka ga ma abin da yau wasu biyu kuma suka yi haka duk wa wanda ya san sun yi haka eh to da haka nan ne da haka wato akwai riguna wanda idan ba a karatu gurin bayan Allah da suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ga saboda abin da yasa muke wannan ita kaddiya akwai wani wani wani shi wa bawan Allah miskini da ake ta magana sanin manzo Allah da gairi sanin manzo Allah da gairi sai sai wai ai wannan isa yake kawowa ne yasa aka yi tijira aka yi abin nan wai in an san na Aisha ba wannan ba ka ji tsiya ba Allah da rashin arziki to rashin sanin wannan karatun ai ba zai yiwu ai yanzu ka gwada in Allah ya jarraba ka da zama da waliyi ne karama wanda Allah ya bai baiwa ya mai fata yake faɗar abubuwa ai kai ba za ka iya zama da shi ba to ai ba zai yiwu to ai ka je kayo wata ta'asaka kuma yanzu kana ka ga yana ganin ta kai an sanar da shi ka ga ai ya ka idan yau zuwa gurin ka ba zai yiwu ba dole a sa bashariya a sa wasu abubuwa wanda za su sa ka iya mu'amala da shi dole annabawa a dinga musu wani abu sai ya wani abu da zai wato babar da sabbai in dai ba wanda suke kummalin a ciki ba wanda suke kummalin sun sani ko jega ko ne aka dinga din da aka yi sun sani sun san kamalan nan tana nan shi ne sun aiko ta a mutane wannan kamal yanzu sai na uwar Allah ƙara masa yadda da aka zo an dawo daga tafiya yaƙi ba ruwan da zai ƙaraso da da sahabbai gida ruwa ya tsari ga shi da sauran tafiya ga shi an rasa ruwa suka ne suka nemi izini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam izini raƙun yana aje ruwa a sassauke raƙuma a fasa cikin su a dan ɗebo wannan ruwan da raƙun yake ajiyewa a samu a shekaran aran annabi ya ce shikenan aje a yi ake izini sun ta yake na umar ya gansu yaya suka ce ai ruwa ne amma annabi ya yi izini a je abin nan ya ce ku dakata ku dakata ina zuwa kada wanda ya soke na kuma ina zuwa ka ji manya yana zuwa ya ce ya rasulullah har yanzu da shauran tafiya idan aka sassauke raƙuman nan kuma ƙalla zaharuna abin hawan mu zai karanci kuma za kuma shiga wani yanayi ya rasulullah a san da yadda za a yi to shi ya san akwai yadda za a yi to tun da su yawan san iya sanin da suka yi annabi kenan to a haka zai tafi da su to wannan da yazo ya san ne a matsayi ya da irin shi kenan sai ce to akwai wanda yake da daguwar ruwan sai aka ce akwai su to a kawo da aka shi ne sai sa hannun na alaihi salatu wassalam yana sa hannun a cikin yana dagowa kawai sai ga ruwa nan kuma da ƴan yatsu kafa ƴan yatsu guda biyar kawai sai ga ruwa yana bulbulowa bulbulbulbulbul ana tsammani yace wallahi da ido na nagar ruwa yana bulbulowa ta tsakankanin in ya dan manzar aka ce kowa ya zo tara kowa ya tuka duk abin da yake da shi na ruwa ya tuka aka sha masu wanka suka yi wanka aka yi alwala aka sha da dabbobi aka yi ruwa yana sai da kowa ya zama koshi sannan aka tsayar da shi to sai na Umar ya san akwai yadda za a yi amma su wayancan ya sanin su zalika wa bulaguhum min al-ilm to haka ake kuma gurgurdan sanin ka da annabi sai gurgurdan matsayin ka gurin Allah eh gurgurdan sanin ka da shi gurgurdan matsayin ka gurin Allah to saboda Aisha wanda aka kubutar da ita da nassin alqur'ani manzala sai kana ko da aure wata budurwa ba ita ba eh duk matan matansa wato sun taba aure yawa amma na da abu Allah kara mata yadda ita kadai ce wanda take budurwa a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaita hadisi kusan 2210 a gurin ta azumi kullum take bayan wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sai dai ranakun da aka hana azumi to ayi kenan da kowa azumi kullum in siyamu darasi ta yi wa kwaci shekara ta saba'in da biyar aka binne ta a baki'a sai da aisha kana shiga baki'a hannun dama to yau a wannan waje da da ba hannun dama ne iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ba sa bari a yi a yi gurin eh in kun shiga sai dai daga nesa ku ku yi ziyara amma ba su wako ba eh a cikin alamu da wanda ake tsayawa a kabarin shi ba sa shi ne sai na Usman bin Affan Allah ya kara masa yadda amma sauran iyalan annabi sai da Fatima da Abu suna nan su da an kange ba su bari a cikin ba ba su bari yayi daga nesa ka shi ma kuma sai sai an yi sallah ko a zahar ko la'asar da ke duk sallah za a yi kawo duwa inda aka yi rasuwa ana kawo wa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi sallah sai a shiga to ana buɗe makabarta duk gurbin sallah sai ka gari sai ka shiga ka bi to sai ka yi ziyara in aka gama binnewa za su dan bari an yi tuki mutane su dan yi ziyara to sai kuma sai a to kabarin ta yana sai da Aisha to Allah ya kara mata yadda tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu ya kasance ya rusulul maniya yana wanke mani shi ta mutu a kan sauran dabbobi da tsarkin asalin sa a da ka sai da Aisha ummul mu'minin Allah ya kara mata yadda tana ba da labarin yadda take kankare mani daga tubajin Annabi sallallahu alaihi wasallam da farkan to wannan ya daga cikin hadisai a ƙarshe a zamani da ya zama na wato an shigarwa da mutane shubaha a ciki kamar ana ganin ana taɓa darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam da irin waɗannan hadisan sadaka da su ake tuhumar su sun sulunu su bukatu da dai magabata lafiya lau wannan za a yi karatu a wuce ma wani amma daga kabiyan fara samun fituna ta shigowar fitunar gyara hadisan nan a wasu gurare ta daɗe to amma mun shigo wacce nan kuma sai waɗannan abubuwa suka zama tuna kama ana ganin taɓa martaba ko wani abu da shauran yawwa suka samu ruɗuwa da wannan to abinda su wato mutane za su gane shi ma za mu sallallahu alaihi wasallam abun sa da ake koya addini shi ne ma addini eh dan ayar wa ɗa'anu fi dinikum ai addini a nan annabi kawai Allah yake ne al-qurtubi ya kawo fuskar tafsirin wa ɗa'anu bi suka taɓa manzon Allah ga rayi da addini Allah ya kira shi addini da haka kome addinin sa ake koya in bai yi ba ba za a koya ba sai da haka wani abun aka yi shi dan a bayyana hukunci misali za mu zo karatun babu sahawi ko daga cikin sallolin matauci ko azhar ko la'asar sai manzo Allah ya raka biyu kawai sai salal to dan a daɗa gane sahabban nan matsayi matsayi ne kuma kowa akwai irin gwargwarin saninsa da annabi sirri da ya raka biyu ya salame a azhar ko al'asar yan garaje ya gaba da fita an rage sallah ai an rage sallah ta dawo a zahar ta dawo ko kuma la'azar ta dawo wato sallah tana da nauyi daka sayyidina abubakar da sayyidina umar suna zaune da su aka sallah amma mai ruwaya ne yake fa ha ba an yi kallima sai suka ji shayi suka ji kwarjini su ce da manzo Allah sallallahu alaihi nan bata cika ba wai ara za su iya suka shiru to yanzu idan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin sai na Abubakar ne to da za a yi kina kaga ilimin ba zai ba to da aka tashi sai aka sanya wasu mutane su kuma waɗanda su kuma irin abin kusurciyar da zai na Abubakar ce kalla su kuma matsayin da ke wannan ba yawwa ba ka a wannan bujiran ce kuma inda ba irin su din da kuma an yi asara abubuwa da yawa da haka zuwa ne yana gurin sai ya tashi ina su a a kasaratu salatu annasi sallan na rage ta aka ko kuma dai an manta ni sai ya ga tsoka ne kenan sai ya zaka Allah sai sai ce lam ansa wa lam tukfar wani mutum ban manta ba ko ba rage ba au ka gani ban manta ba ko ba a rage ba kan ilimi nake so in koya ban manta ba ko ba a rage ba sai ka a lalle dai ɗaya ya faru lalle ɗaya ya faru to sai aka bi ta haka amma su suke na bakar ɗin sun san me ake yi amma sai wanda Allah ya yi ta haka sai ya ce abin da gune da yin yawa haka ne sannan sai sauran da ya ga tsawo aka kan ya rasulla to sai aka bi su a haka aka bi su a ulumi sai aka cika da aka cika sai aka yi sujada ba a sai aka fitar da karatuka ba duk in ya fitar wasu da akwai hadisin yana gaba a babu sujudu sawi in mun ya mu ji karatu irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai ya tarar suna yin kilidi da biyu irin masa kilidi a dan sauki irin na dan abu kuma a nan nade shi da da buhu ko a bashi akan akan abin bishiyar ba a tsiro shi ba ya ce wani ai ya rasu na aka masa wannan ya fi kyau kuma yana yin yawa kaza kaza da shauran sai yace da ba ku ga ma zai sai suka ce to a tunda annabi shekara dai ko ba ne ba tunda annabi yace ba za a yi ba ai ba ai ba da aka ki shikenan sai da dino ya karanci su garaba ya ga sun su garaba sai ce babbagi ne da ya faru ne karanci haka sai sa su kai ai kin yi ne da wai zara zuwa lafiya ya ce to ku kuka sallama farin duniya ku je ku gaba da abu to ba a ci jaraba ba da an ci jaraba da ya tambaye su ya ce ya aka yi ce a Allah ne ba to ko ba a kilolin ba zai yi wallahi amma tun da ba su ya ja su ne zuwa wani mukami to tun da basu dawo ba sai aka masu a iya mukamin tafi a haka eh to sai kuwa wani su suka masu wani kallo eh suka zuwa ai manzo Allah bai kalla bari duniya ya ce kaza kaza wane mutum ai dan su ake cewa ya ko da ku da zo waye ne da Allah ba sai da aka to zuciyar su bata hau kamun ba da da ka hau da yace me yasa ba ai ba sai sai Allah ne bi ya rasulullah to wallahi da shi ke ko ba a kullum ba zai shiga wani amma da suka ce ai kullum ne ba ba ya to da ya suna nan to sai aka bar su a mukamu su aka nito ku gaba da abu yawwa saboda ya san za a yi wani abu wanda za a karu su ba ka iya tsawai kuwa to wannan wanda ya fahimci wanda yake wa karatu hawa kawara bayar dan karatu a gurin malamai to shi ne idan ya zo irin wannan matsalolin ke hargitsa shi ko suke rigita shi amma malamai sun yi karatu akan wannan na farko hadisin ya nuna wanke mani idan ya kasance ɗanye bai bushe ba da kankare shi in ya kasance busasshe maluma suka yi magana akan shi zahirin hadisi abin da yake na kenan in ya bushe a jikin tufafi kawai a kankare idan kuma yana ɗanyi a a wanki a sa ruwa a wanki abinda ba suka fahimta to malamai su suke magana abu hanifa da almajiransa da imamu malik da ruwa daga ahmad da hanbali suka ce mani ya jisa sai kafa hujja da ruwayoyin da aka rawaito na wanke mani da hadisin ambar cewar kana wanke tufafinka saboda gayi ko bawali ko mani ko jini ko amai sannan suka yi kiyasi da mani akan cewa shauran abin da suke fita daga cikin mutum ta farko guda biyun nan gaba ko baya wanda suke ababen kyama duk guri ɗaya suke guda saboda kuma dukkan karrar tsintan da aka faɗa bawani ko gawi da shauransu da suke fita ta waɗannan gurare na jasa kuma shi ma mani yana daga cikin wannan kuma sannan yana fita ta gudanar bawani saboda haka wannan ko ta suka ce najasa ne kawai to sai suka ce to ya kuma ya ra'ayi da wannan hadisin ita na na na Aisha Allah ya tsara mata yadda sai suka ce to abin da yasa ake haka saboda wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadalatuhu zahira abin da duk yake fita daga jikinsa mai tsarki ne da haka ku tun iya wannan yawwa sai da haka wannan kususiyar su sai da haka ba wani matsala ba wani kalubale amma wani shi kuma ba zai dole su yawanci domin na kana zira ma shi yawwa ko da abu shi na fata mai ba wayannan malamai suka tafi kan wannan amma imamu shafi'i da ma abota hadisi mazhabin ahlul hadisi da ahmadu a cikin mafi ingancin ruwaya daga gare shi ahmad ambali suka tafi cewa tahirin ne ta zama hujja da hadisin abdullahi da abbas Allah ya kara masa da aka tambaye manzo Allah kan mani in ya taba tifafi sai ce matsayin sa kaman matsayin majina ne da kaki idan ta taba tifafi ai ba najisa ba ce shi ma matsayin sa kamar wannan inna ma ya fika an tamsa wuri firqatin aw ilhir ya isar maka ka samu ganye aure ka goge ko kuma ka samu bandeji ko hankici ka goge kamar yadda zaka goge majina ana hadisin dara kudin da zai ki ka fidda shi sai da ka sai kamanta shi da majina da kaki wanda wanda yake nuni amsa da wato dalili akan karshen sa kuma yake umarni da a goge da hankici ko da ganye wanda wannan yake nuni cewa ba na bisa bane da na ne sai a ce a wanki shi nan maganganun da malamai suka yi akan matsala babu wani wanda ya ga cewa ko wani an a matsayin magana na koyar da mai koyar da addini to wani abu da ya faru da shi sannan a zama hukuncin da ya dauka sannan a ga abin da za a yi na karatu a gani idan mutum ya jira to bai dau karatu gurin wato wato mutanen da suke da salaha mutanen da suka samu kusanci da suka samu haske da buɗi na na ilimi wato shi ne irin wannan zai sawa mutum cikin hargitsi da da ruɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirar da mu ya tsare mu albarka nan sallallahu alaihi wasallam walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sai mu kwana nan Allah ya da rana ita sai mu tashi amin ya rabbi amin yau shi sai sai a tsaya yawwa sai a yadda yawwa bulin nan kawai za a nan za a nan na shi a tsaya yana ƙasa wani bulu yana ok ka danna shi to bari mu عادي yana kasa ba shi wuri ok to kuwa biyu au iya karfin rai wani abu ne ya shiga finish